وآله وصحبه ومن تبعهم بيده wanda ya ce sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin tafsirin suratu annamu za mu tashi aya ta tamanin da biyu daidai kan rubuɗi wai za wa ƙara ƙaura a rage a karatun da muke gabatar a nan masallaci mai albarka na shek gafar mahmud da ibrahim wawura da ke sabuwar nan karamar suna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون
Allah madaukakin sarki ya ce idan lokacin kiyama ya kusa lokacin da Allah ya kaddara wa mutane za su gaba da rayuwa a duniya akan imani ko kuma rayuwa akan in sun yi laifi su duba ya ƙare Allah zai fitar wa mutane wata dabba da kudurarsa da ikonsa da iradarsa za ta rika wa mutane magana kuma za su rika fahimtar maganar ta za ta yi bayanin cewa fa Allah ya kudurta da kiyama kuma da sun ganta sun san kiyama ta kusa shi za ta ce an nan kansa kano bi ayati na lalle kafirai sun kasance da ayoyin mu addalla ala wahdaniyatina wa qudratina ayoyin da suke nuni akan kadaitar mu da ikon mu لا يمكن لك فريق سيدين يسوع بس بس هؤلاء يسبحون أن هناك بعثا وحسابا وسيدا أكوي ونتاشن قيامة أكوي من يسلم أشين تفسير إمام ابن كثير من تشوانا آية يجي وانا الدبا لا تبدون أتشان دامني عند فساد الناس لو كنت نبتا ليسك لا لا شيء to sai idan duniya ta zo ƙarshe barna ce take yawa fasa shaye-shaye kashe-kashe zuke jini abubuwa na ta'addanci zalunci hakiri inda kiyama ta zo ƙarshe duniya ta zo ƙarshe kiyama ta zo mutane sun bar a wannan ruwa ibn Hussein yace wa tabdil mulkin al-haq wadanda sun canza addinin gaskiya sun kama na ƙarya yukhrij Allah lahum dabbatan min al-ard Allah zai fitar musu da wata dabba daga cikin ƙasa wata ƙasar aka ce Makka wasu ka ce daga wani gari ba a Makka ba za ta fito sannan yace ya kawo hadisai da suke kan wannan ma'ana daga cikin hadisan akwai riwaya imam muslim da nauzai ba ibn asir al-rifani yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasanto mu wata rana daga ɗakin sa wa nahnu natadakaru amr sa'a a lokacin muna tattaunawa akan lamarin tashin alkiyama Allah ya ce ku kwantar da hankalin ku la taqumu sa'a hatta tarawu ashru ayat kiyama ba ta tashi ba sai kun ga ayoyi guda goma akwai fitowar rana daga yamma maimakon rana ta fito ta gaba za a ga rana ta fito ta yamma don ranar da ta ga rana a maimakon ta fito ta gaba ta fito ta yamma don ce ya kare duk mutumin da ya daga hannu ya ce astagfirullah ya tuba ko ya tuba a da bai karɓi tuban ba duk wanda ya yi imani ko musulunta mutum ne ya ce yau ya zama musulmi Allah da zai karɓa ba yau ba yau ba la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra akwai wani hayaki a dukkan da zai bunko wa duniya gaba daya akwai dabba wata dabba da yanzu aka gaya mana akwai yajuj da majuj akwai saukar isa dan maryam alayhi salam akwai gaddujan akwai hisbewa kusu kusu da za a yi a gaba a yamma a jazirar larabawa kai ta girgizar ƙasa da wata wuta za ta fito daga adam za ta rika kora mutane wuta ce za ta bullo duk inda ta taho za ta rika koran mutane ana gudu ana jama'a wuta wuta jama'a wuta kowa gudu zai iya nata duk inda ta ga sai ta kone shi Maza Allah ce ka bi tu ma'ahum haisu ba su in suka gaji da gudu suka tsaya za su kwanta su huta ita ma sai ta tsaya ta jira su suna farkawa sai ke kansu sai gudu su ta gudu su ta gudu su ta gudu in suka tsaya sun gaji sai ita ma sai ta tsaya za a yi wannan wuta alamar ce ta tashi alkiyama وتقيل معهم حيث قالوا duk inda suka tsaya sai baccin rana ita ma sai ta tsaya waɗannan su ne abubuwa guda goma wanda sai an gansu da Allah tana da yawa ganin ɗaya a cikin alama ne cewa kwanci ya tsaya wanda wannan aya ta mace ɗaya ce wa idza waqa al-qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun fitowar wannan dabba alama ne da sai alamun tashin kiyama kuma manya ba karamin alama ba خروج الدابة علامة من علامات الساعة الكبرى. فتوى الدابة علامة ليش علامة تشهد كما وين. Allah zai fitar da wannan dabba don ya nuna wa mutane cewa zamani ya ƙare duniya ta isa kaga dabba ta fito tana magana kaga laƙumi kamar laƙumi ya fito tana magana kaga kamar giwa ta fito tana magana abinda ba a saba ba alama ne na cewa Allah zai yi misali na adalci ga muminai da kuma kafirai. Atin la shakka fi lalle wanda mai zuwa ne babu shakka ce. Kuma duk wanda ya daga alfin zuwa a lokacin da wannan dabba ta zo take magana ko ya zuwa Allah bai karɓi sunan ba. Saboda wannan tuma ta zo ne ke rai wakti hal munasib ba a lokacin da ta dace ba. Wace irin dabba ce wannan? وإذا وقع الكون عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وشيء دابة شيء. وسكت شيء دابة شيء صوت وأنت زراعي ستين زراعي ستين آه بيو uku aka zaganta yadda ta san wato da dogon mota ce aka ajiye tana da kai irin kan ainihin wato dabbobi da rashin dabbobin kunnen da irin da giwa ƙirjinta irin da zaki duk musulmin kwarai ya yarda wannan dabba tana nan tafe lokacin ta ne kawai ake jira yaya za ta yi magana kai biya ce da Allah kaɗai ya mawa kansa sanin je da za ta yi magana a wani garin za ka fito Allah ba me yaya maganar ta ta da sauri ne ko a hankali Allah ba za mu bar wa Allah ta ne ta ba kawai shi kuma hadisi ya zo mana bayani yaya za a kasance shi ba da bai kwallo wannan aya ɗaya ce da cikin ayoyin barkatai na alƙur'ani ce magana a kan tabbato tashin alƙiyama ba na duniya za ta ƙare bayan mutuwa daidai ku da muke mutuwa to akwai mutuwar da duniya za ta gaba da haka wanda ya shirya zai gani a wannan duniya da shi ne da shiga ta wanda kuma ya shirya ya ce kuta da Allah to me ce kuta da Allah da su mutuwa kamtanan nan a rafe a wurin kowa ba mu gana mai lafiya ko mara lafiya lokaci ya rabbi da mai na'am
ويوم نحشر لأمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون Allah ya ce wa yauma ku tuna wannan rana har yanzu dai kiyama ce ubangiji yake magana a kanta wa yauma nahshuru min kulli ummatin fawja ranar da za mu tayar daga cikin kowace al'umma jama'a mimman yukazzibu bi ayatina cikin waɗanda suka karyata ayoyin mu fa hum yuzauna za a yi ta kora su suna tafiya wannan bayanin ne ijmali li halil mukazzibin bis sa'ati inda qiyamiha bayani ne dunkulallen bayani na halin waɗanda suke ƙaryata kiyama lokacin tashinta kuma Allah ya yi bayani akwai wanda zai haɗa su gungu-gungu ya danna su a jahannama saboda sun karyata ayoyin Allah waɗannan ayoyin da ake bayani a kansu idan an ce alhashiru a larabci ana nufin aljamu haɗa mutane liyomin hashir ai liyomin jama wa yawma nahshuru ranar da za mu haɗa mu tayar da mutane a haɗe haujan jama'a jama'a hashirul kafiri na irin nari kenan a tara kafirai a yi wuta da su bayan an hada duk halittun duniya sai kuma a zo a hada kafirai masu gare ta ayan Allah a ce ku tafi jahannama da kafar mutum zai shiga mana kalmar fauju tana nufin aljama'a amma aljama'a allati tasiru bi sur'atin jama'ar da take tafiya da gaggawa ita ce fauj in aka ce ma fauj jama'a ne suka tabo suna tafiya cikin gaggawa to daga baya laraba ma suke amfani da kalmar fauj dukkan nau'in jama'a yanzu kudin nan fauji ne tunda a dunkule kuke jama'a ce yuzaun daga alwaza ne alkafu walman ana cewa a larabci waza'ahu an shay'i idan kaffahu anhu wa mana'ahu min ghishiyanihi alwazi'u a cikin yaƙi alharb kenan al-mukilu bi tanzimi as-sufuf ko al-muwakkalu bi tanzimi as-sufuf an an ce wani muza ne wanda aka wakilta shi ya jera sahun mayaka kada ya sa su rinka bajewa suna watsewa abinda ake nufi ya kai mai hankali mai karanta qur'ani ka tuna ranar da Allah zai tara jama'a ya kora su daga cikin kowace al'umma faujan jama'a jama'a cikin waɗanda suke kaddabawa suke ƙaryatawa a nan duniya biyayatina addalla ala wahdaniyatina wa qudratina suke ƙaryata ayoyin da suke nuni akan ƙarfin mulkin mu da isar mu fahum yuzauna fahum yaqifuna baina aidina suna tsaye a gaban mu bayan Allah ya koro su sun taho fahum yuzauna za a tsaye da su gaban Allah yumnahuna kenan ba za a bar su su je ko ina ba kiru da muzu ganin annabin tsohuwa Allah zai ce da bawa baka alam takra maliki yawmiddin a duniya baka karanta baka taba karanta maliki yawmiddin ba menene maliki yawmiddin mamallakin ranar addin addin sakamakon hisabi Allah zai ce anal malik ni ne mai mulkin wa hadha yawmuddin yau ita ce ranar sakamako kuma a nan mutum zai zare ido ya kalli duk inda zai kalla bai isa ji ko ina ba in ya duba can ba wanda zai taimake shi in ya duba nan ba wanda zai taimake shi can can duk wanda ya yaudare ka nan duniya ce zai tsaya maka ƙarya yake wallahi ba wanda zai tsaya maka a kiyama babu shi yau mai firul marku min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni da ka fafun yuzauna za a koro su suna tsaye yumnaun a kakkafe su a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ba inda za su je suna jiran me za a ce da su la ya taƙaddamu ahadun minhum ala ahadin malam ko dan matsawa fa wani ya wuce wani ba zai yi ba a kiyama an tsaya can ai shi za aka ce yawmul qiyamati ranar tsayuwa ka san ma'anar tsayuwar ko motsawa ba ai ai in ka gaji da tsayuwa a duniya kana canja wuri ko to a kiyama ba a canjawa wani baya wani ya matsa ya wuce gaban wani ko ya koma bayan wani ko ya nemi inuwa babu a tsaye kawai in kaga an yi motsi inda Allah ya so aje ne za su motsa in Allah ya ce mala'iku ku tura su kaza Allah ya keɓance waɗannan masu ƙaryata shi da ambato a nan duk da cewa in an ce alhashiru ya shafi kowa da kowa don a nuna mana mummunan halin da masu ƙaryata Allah za su ba da ranar tashi a kiyama kun ji wannan gabar to ba mu ta gaba hatta حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون
sannan Allah ya ci gaba da bayanin wani hali da za su fada bayan wannan hali hatta idza ja'u ai hatta idza ma wasalu ila mawqifil hisabi har sai ga lokacin da suka zo wajen hisabi Allah zai ce ta hanyar kunyata su da tozarta su a kazzabtum bi ayati ku ne kuke karyata ayoyina ko addalla ala wahdaniyati ayoyina da suke nuni cewa ni kadai ne ayoyina da suke nuni wa ala anna al-akhirata haqqun lahira gaskiya ce ku ne masu karyatawa ko ayoyina da suke cewa annal hisaba haqqun cewa hisabi gaskiya ne ko walam tuhitu biha ilman ba ku kewaye wannan ayoyi da ilimi da sani ba kuka karyata abinda ba ku da ilimi akai kuka karyata Allah ya shanna a sha'aninsu ya mai da su jahilai ai akazzabtum bi ayati addalla ala anna al-ba'tha haqq yanzu ku ƙaryata ayoyina da suke gaskata tashin kiyama kuke yi walam tuhitu biha ilman ay duna an tatafakkaru fiha ko tunani ba ku yi a cikin ayoyin ba ko kace ƙarya ne walam tuhitu biha ilman duna an yakuna indakum ay ilmin aw dalil ala sihhati hada takzib ba ku da wani ilimi ba ku da wani basira ba ku da wani fahimta akan wannan karyatawa da kuke yi to yau ga ku a gabana amma za kun tumta amaluna ko ko me kuke yi in ba karyata ne kai me kuka yi a duniya ai idan lam takunu kad kadzabtum bi ayati in ba ku kare in ba ayoyina kuka karyata ba kamar za kamar su ne za su ce a mu ba mu karyata ba to sai Allah ce faƙulu da na maza kuntum ta amalu to gaya mana bai kuke a duniya an ba gare ta amin Allah ba Allah zai ce to fa inna la yakhfa alaina shay'un minha ba abin da yake buya a gare mu dangane da abin da ya faru a duniya ya kubayina wala nu'aqibukum illa alaiha ba za mu muku hukuma ba yau sai akan wannan mai laifi da sabo da kuka wannan tambayoyi da za a yi tambayoyi ne na tozarta su waɗannan kafirai da duk wanda bai yarda da Allah ba da duk wanda yake imani da alkur'ani ka san akwai wanda sun dauki qur'ani kamar tatsuniyar ce wasu yadda ba akwai musulmin da kawai karantawa yake ne kawai dai karkar dai a ce ba a yi ba kawai ana da yi kawai kadau hayatan fil kufri wa dalal sun karar da rayuwarsu a cikin kafirci da bata shi yasa da Allah ya magana nan ba su isa su ba da amsa ko ɗaya ba amsar ita ce wa waka alƙawlu alaihim bima zalamu fa hum la yattaqun zance dai ya tabbata a kansu saboda abin da suka yi na zalunci a wannan rana fahim layan taƙuna ba su ba yi magana abin da ake nufi da zance ya waje ba a kansu wa waka alƙaunu alaihim ai waka al'adabu alaihim yau fa azaba ta tabbata gare su bi sababi zulmihim wa juhudihim saboda zalunci da ƙaryata Allah don haka ku fuskanci tozarta yau ku fuskanci wulakanta ko magana ba za su iya ba shiru ba wata hujja da za su kare kansu tunda ai Allah ya tsayar musu da hujja wa qal qawlu alaihim ai uqimatu alhujjatu alaihim an tsayar musu da hujja yau bayan ba magana kuma sai dai mutum ya ji azaba kawai duka waɗannan wa'azuzzuka da ƙur'ani yake jama'a saboda wa'azu ne fa mu ɗauki wa'azi fa mu gyara alaƙanmu da Allah fa alƙiyama wallahi gaskiya ne ba ƙarya ba ne mutuwa fa tana tafe iya tashin hankali mutum ya wayi gari a kiyama a layin waɗanda suka musanta Allah ko suka ƙaryata addinin Allah sura sai ta tashi daga wannan bayanin ta shiga wani zancen harama mai Allah ce ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخلين نعم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سمي صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
Allahu akbar Allah ya ci gaba da buga wasu misalai alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fi yanzu ba su gani ba cewa mun sanya dare ya zama lokaci ne na sukuni kamar ba ku ga cewa an sanya muku dare ku shiga duhu don ku samu sukuni ku huta ba ku gan dare kuna kwanciya ba dabbobin ku su kwanta kuma ku kwanta ci ƙur'ani alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi bai ishe ku aya ba kuna yi kuna yi kuna yi sai kawo dare ana nufin ku bar abin da kuke ku je ku huta waje allan laila libasa waje allan nahara ma'asha wan nahara mubsira muka yi yini kuma a bayyane a fili ido na ganin ido abinda ake nufi yanzu gafala da rafkana hatta kai gare ku ba ku iya gane akwai Allah da ya muku tsarin rayuwa ku kwana ku tashi ku kwana ku tashi ba kuna rayuwa ku ci ku sha ku ci ku sha ku ji daɗi amma babu tunani dabbobi ne ku ai mun sama musu ayoyi mun nuna musu ayoyi daga cikin ayoyin dare da yake zuwa kullum sai kaga dare Allah yana maka ne saboda ka samu sukuni wan nahara mubsira rana kuma yini aka bar maka shi a fili idan ka yana ganin komai don ka fita neman abinci da arziki saboda ku samu asbabul hayati war raha sababin rayuwarku da samun hutunku yaya ba ku iya ɗaukan izini ba cewa akwai wani Allah da ya halicci daren nan yake sa yake zuwa kullum ya halicci rana da yake sa tana zuwa kullum ai yanzu ba ku wasu ba inna fi zalika lalle a cikin wancan abinda muka sanya muku min wujudin laili wan nahari bi hadhihi tariqa muka samu muku dare da yini ta wannan hanya la'ayat lalle akwai ayoyi ayoyi bayyanannu bayyanatin wadihat ala wahdaniyatina wa qudratina ayoyi ne da suke nuna kadaitakan Allah da kudurar Allah amma liqaumin yu'minun ga mutane wanda suke masu imani da Allah shi ne alkhaliku da kulli shai al'ilahul haƙo la'ilaha siwawo Allahn gaskiya ba wani Allah bayan shi duk wanda ya lura da zuwan dare da rana da irin wannan tsari mai ban ƙayi a tafafatawa a ta yi can sai a ga rana ta fada dare ya shigo da sabaninsu wani lokacin rana tafi dare tsawo wani lokacin dare ya fi rana tsawo da kuma bambancinsu duhu da haske allaila liyaskunu fihi wan nahara mubsira dare duhu rana haske gaskiya mai hankali ya kamata ya sani cewa wannan duniyar tana da wani ubangijin da ya halicce ta kuma shi ke sarrafa ta shi shi kadai kuma duk wanda ya wannan abun mai iko ne ya dawo da mu bayan mun mutu wallahi kuma babu wani shakka mai yin wannan ba mamaki ba abin shakka wai dan mun mutu ya ce zai tashe mu ya ƙara mana hisabi ba mamaki wanda ya ta kawo maka dare rana dare rana dare rana kana karami ya girman da kai ka kai karfin ka ya girbe ka kana ji kana gani ka zama baka isa ba a akwai Allah ƙwarai kuwa imam al-alusi ya ce faɗin Allah wannan nahara mubsira ay li yubsiru bima fihi min al-ida'a su gani Allah ya bar musu yini ya zama wato hasken da ke cikin duniya su yi amfani da hasken su gani in yi ga dama sai ya ɗauke hasken sai ku rinka ganin duhu idan dai yana nan a buɗe ko kana kallo da Allah ya ɗauke hasken sai duhu ya shigo da duhun ya tafi sai haske ya zo shine wannan hara mubusira ya yi wannan ne dai ya nuna musu yaya ake canjin rayuwa da shi ake irga shekaru da kwanaki da ta'alamu adada sinina wal hisab da zuwan dare da rana ne kuke gane adadin shekaru da kuma lissafin da kuke dan lissafin da ake 1990 kaza 2000 kaza ai saboda wannan daren ya zo ya tafi dare ya zo rana ta tafi dare ya zo rana ta tafi ai da shi ne ake iya gane 2000 kaza 1990 kaza yy sauransu ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله bayan wannan sai Allah ya ce to ku tuna ranar da Allah zai huri bushi yanfahu nafaka yanfuhu ranar da Allah zai busa ai ana nufin zai sa a busa a cikin kaho duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai fafaziya sai ya firgita ya tsorata wa yawma yunfakhu fi suri fafazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah komi sai ya firgita ya tsorata ya girgiza sai abin da Allah ya so wannan ayar ma'atuf ne fadin akan Allah fadin Allah ta'ala wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan menene as-sur as-sur al-qarn kafo yunfakhu fi suri ay yunfakhu fi al-qarn ranar da za a yi bushi a cikin kafo nafkhat as-sa'q wal ba'th mutane su suma sannan kuma a busa su tashi kaji wani kafo malam in aka hura shi kowa sai ya mutu da kaji karan nan zaka mutu in aka busa shi kuma kowa ya sai ya tashi kafo ɗaya ne kuma mai busa shi ɗaya ne amma yana da aiki biyu bushin farko da kaji shi to mutuwa kuma komai zai mutu komai inda yake kawai zai tsaya cat Allah ya so duniya ta zama ƙarshe kenan a lokaci har dabbobi har kiyashi ba duk abin da yake motsi ko bishiya ce take kada za ta tsaya kat ranta ya ƙare waye mai busa kafan israfil mala'ika mai busa ƙafo sunansa mai israfilu imam al-qurtubi da ya zo bayani akan alkarnu ya ce wannan alkarnu wannan asur asahibu annahu karnun min nur ƙafo ne na haske allah ya shi mala'ika israfilu ɗan uwan jibrilu ɗan uwan mika'ilu shi zai ɗaga ya rike shi ya busa shi to bushin nan kala biyu ne za a yi kalmar nafakatul faza ita ce nafakatul sa'aq in aka busa aka tsorata aka firgita sai a faɗi a suma saboda al'amurani lazimani in an samu alfaza sai a samu as-sa'aq idan aka dada busawa sai su dada tsorata kuma sai su tashi sai su ce man ba athana min marqadina waye ya tashe mu daga inda muka kwanta kowa ya san yana cikin kabari ne yana kwanci kawai sai kowa ya gaya miki cirkwai cirkwai man ba a sana ha min markadina waye ya tashe mu daga markad din mu makwancin mu Allah ha hada ma wa'ada rahman da kansu za su ce wannan shine abin da Allah ya yi alkawari yau gamu a cikinsa. Wasu da kalmar salo. Manzannin Allah sun yi gaskiya. Wannan fa karatun fa ba sai malami ba, kowa ma sai ya faɗi. Ai malam dan adam yana cike da tashin hankali wallahi. Wato wani lokacin wannan duniyar malam in ana bayaninta sai ka ga wai meye ma abu mai daɗi ne a cikinta meye mai daɗi a ciki ibtila'i ne wallahi jarrabawa ce kurum laisa illa babu wani abu banda wannan mai rabo shi ke ganewa wannan yana cikin abubuwan da zai tada wa bawan hankali wannan fa ba zo hisabi ba wallahi malam malamai suka cewa yadda ake tashin kiyaman nan in an tashi aka busa kaho na tashin nan kawai sai dai kaga ana ta fasa kasa put put put put kasa tana ta ballakewa ana ta bullukowa a cikin ta wani kan wani wani ya tura wani wani ya bike in an binne mutum nawa an duk kowa sai ya tashi من بعثنا من مرقدنا Allah ya mana afuwa Allah samu cika da imani abinda ake nufi ka tuna ya kai mai hankali yau mai yanfuku isra'ilu fi suri bi idnillah ranar da israfilu mala'ika israfilu zai busa ƙahonsa da izinin Allah fa fazi a man fi samawati wa man fil ardi duk wanda ke cikin sammai da ƙasai za su ji tsoro wanza'aju za su shiga cikin firgici wa asabahum ru'b tsoro zai same su saboda tsananin abin da suke ji da bala'in da suka gani illa masha Allah sai dai wanda Allah ya ga dama wannan istisna'i ne mimman yusibu umul faza daga cikin waɗanda Allah zai kare su wannan firgici ba zai same su to wai su waye wanda su ba za su ga tsoron ba da damuwa su waye illa man sha Allah din wasu ka ce annabawa ne su ba sa ciki duk firgicin da za a yi ba sa ciki saboda annabawa ne wasu ka ce shahidai ne wala ta saban nan lalina kucilu fi sabilillahi amwata wasu ka ce a'a mala'iku ake nufi duka wannan fasarar illa man sha Allah ne ko dai annabawa ko shahidai ko mala'iku kawai ka huta ka ce dukansu waɗannan su ne a suwada su ne wanda Allah iya yarda da su ba a samu wani nassi ingantacce da da ya iyakance su waye illa man sha Allah ba wa kullun atahu dakhirin dukkan su duk waɗannan haula'in ladina faza'u ko alfazi'in wanda suka ji cikin tsoro dinnan da firgici wanda Allah zai tashe su inda nafkhar za su zo filin tashin alkiyama a tauhu za su zo wa Allah dakhirina saghirina adilla kaskantattu wulakantattu tozartattu shine wa kullun atahu dakhirin kowa ya ce wanda suka firgita nan zai zo wa Allah yana kaskance yana tozarce ba wani mai matsayi ba wani mai girma ba wani mai kaza ba mai mallakar kaza ba wani ba wani duk gaba daya tsirara za a fito Nana Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi tsirara kuma wani yana ganin wani Annabi ce ke waye ma ya damu da kallon al'auran wani a wannan rana in ka ga har wani yana tunani ya ga al'auran wani kuma ai yana ma cikin nutsuwa ne a ina in ka shiga bala'i baka san ma ka cire wannan ka da rigar ka kayan da ke jikinka bala'i in ya zo maka wallahi akwai lokacin da ka rigar jikinka ta maka nauyi sai ka farke ta ka kara gaba kana so ka nuna cewa duniyar nan bala'i ne wanda ka koma asalin ka daman jigidir ka fito arama me faru ne
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب tofa صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون Allah ya ce a wannan rana ce ta kiyama watar aljibala tahsabuha jamida zaka ga duwatsu sune aljibal zaka zaci zaka tsammace su a sandare suke shine jamida tahsabuha jamida kana tsammanin a sandare suke wahiya tamurru marra sahab zaka ga duwatsu tafka tafka suna tafiya suna shuɗe yadda ka san girgije yana tafiya kamar hadiri yana tafiya ba za ka ga katon hadiri a sama yana tafiya yana shekewa iska tana kada da shi ya zama ruwa ba to wallahi haka za ga duwatsu ranar suna ta tafiya saboda su kansu sun shiga bala'i dutse malam yanda Allah ya halicce shi duk inda ka ga dutse a duniya in dai ba kama shi aka yi ba kafin Allah ta'ala to za ka tarar da wanda yake ƙasa ya fi na- na wajen zurfi wanda yake ƙasa ba ya fi tsawon wanda yake kamar yanzu da ala ko gwaron dutse misali wanda nan ba duwatsu ba ne kamar tarin ƙasa ne nan ba sandararren dutse ba ne to in ka zo tono inda za ka tone shi za ka yi ta tafiya kar ka ɗauka an ka je ƙasan sawayya shi ne shi din ne a kafe yake zurfinsa ya isa wasu suna cewa kilomitoci ne miliyoyi sai dai a sari abin da za a sara kawai a baka ji ko gini aka zo a ce ai an iso dutse mana an zo ƙarshe to haka shi dutse yana yaɗo yanzu nan inda muke masallacin nan ko to za a iya yin dutse ya yaɗo ya jijiya ka tarar da jijiyarsa a gidan murtala a ƙasa ko da a nan fili har ga gan shi ba yana iya ƙasa a cikin ƙasa ya ta tafiya ya ta tafiya ya ta yaɗo ka gan shi nesa to in kiyama ta zo duka za a tumbuke shi gaba daya fi hadar yawan alha'il shadid ranar da za a busa kafan nan ranar da na sama da ƙasa za su ji tsoro da firgici za ka ga duwatsu aljibalu arrasiyatu ashamikatu tafka tafkan manya-manyan duwatsu tasabuha jamida za ka tsammanci a sandare a tsaye sabita fi a makiniha a tsaye suke a wurarensu ina wallahi malam gudu suke yadda ka san gajimare yana gudu tuntuni ya balle daga inda yake yana ta murginewa yana marmashewa yadda ka san iska tana kada hadiri duk girmansa daga sama za gan shi yiwu. ko jirgin sama ne ya hango shi sai dai ya kara sama ko ya kasa yana jin tsoron ya shige shi to haka za ka ga duwatsu suna tafiya iska tana kada su suna gudu wannan yana cikin halin da ɗan adam zai kasance ranar tashi alkiyama da ka kowane mutum da ka ji ba ka ji an ce ma kowa yana cikin tsoro ba sai banda annabawa da manzanni da mala'iku ko to kaga dai malamin ka baya ciki ai to ya aka yi kabari ya baka wani wuri da ya ce ku haɗu a can shi zai cece ka wannan fa qur'ani ne ko ba ka bane ai gwanda mu dan waiwaya ko ka san wani baya ganewa sai an yi bayani dalla dalla yanzu nan na gama jawabi aka ce kowa zai firgita kowa zai tsorata aka ce illa man sha Allah wasu ka ce mala'ika wasu ka ce mala'iku ko annabawa ko shahidai to ina malaminka wanda ya ce maka ya tsaya maka a gaban Allah wanda ya baka wani wuridi ko wani zikiri ko wani abu ina yake ina masu yana za su zo da manya-manyan riguna wai su yi lodi da kunne na naji wani yana faɗa ɗan renin hankali ya rena mutane hankali wai ai za su zo a kiyama za su zo da manya-manyan riguna suna loda duk mabiyansu yana ina in ka ga wani yayin motsi a nan annabi ne in ko ba annabi ba ne ta ƙala rabi Allah ya mai rahama ya ce hawa kiyama wa ake wasa da kiyama ya ce da ni ya faɗi sunan malamin da wani da wani duk muna makale a firgice kuma gaskiya ƙala rabi ya faɗa yana wasa kuna ga kamar wargi ne gaskiya ne yake faɗa saboda ya ga mutane suna mutuwa akan wani sun ce sai wani an ba wa wani wani matsayi sama da na annabawa da manzanninsa wannan rana da za a ga wannan yanayi kana ji akwai wanda sai daga kai ya ko rikici aka shiga gari aka tashi mutane aka abin nan ina ake gane wane da wane ne lokacin da aka yi ta yaƙi yaƙi a ƙasar nan da kashe kashen mutane mun dai kai ziyara da irin taimako wurin yan gudun hijirar nan sai ga wani babban basaraki shi ma a cikin talakawa a ranar an daina fada yi da shi ake kwana a ƙarƙashin bishiya da ƙarƙashin lamfo da shi aka ta rusa gudu cikin daji ba wani magana yalla bai na rawaninsa ya zubar da shi tuntuni ya shiga cikin talakawansa a lokacin ya yarda da shi da su duk ɗaya ne sai dai kaji ana cewa wancan ai sarki ne ai ya shiga layin gudun hijira wannan duniya kenan da Allah yake nuna maka akwai abin da zai zo wallahi da kai da kowa duk dai kowa ta kan shi yake to ku rinka fahimtar alkur'ani duba nauyin dutse amma Allah zai kadar da nauyin nan nasa ga iska ya kawo babbar iska ta rinka murza shi shi sa ce sun Allah alladhi atqana kulli shay ai wannan halittar Allah ne wanda ya fi itikani kyautatawa na halittar komai wannan mansuban ne alal ighra abinda ake nufi unzuru ila sun illa ko unzuru sun Allah ku duba ku ga tsarin Allah halittar Allah san'artawar Allah wanda ya fi kowa iya san'antawa da halitta وخلق كل شيء فقدره تقديرا duka wannan yana nuna mana innahu khabirun bima taf'alun lalle Allah bai baku labari ne dangane da abin da kuke aikatawa a nan duniya da kuma abin da zai same ku a nan lahira abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwa da rangwamen Allah ta'ala wani sati insha Allah ta'ala babu karatu da ikon Allah sai sati na sama za mu tashi a aya ta 89 daidai wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh